والرابع والرابع إذا أخشى بسم الله الرحمن الرحيم والرابع sharaɗi na hudu na wuridi da haratul habasi tsarki daga najasa lalle ne wanda zai wuridi na ɗariƙa tijaniya wuridin da yake lazimi ya zamo yana da tsarki daga najasa in zakara da haratul tul habasi in zakara in fayatuna wa kadara ya zama kuma yana da iko in ya tuna ya zama kuma yana da iko fi badani idan bai tuna ba ya yi wuridi alhali akwai najasa a tufafinsa bai tuna ba sai daga baya to wannan wuridin nasa yayi za a cewa bai ba sai dai idan da wakati an so ya samu tufafi su tsarka to ya sake wannan wuridin a jikinsa waso bi da tufafin so makanihi da inda yake zaune bai zakara bin najasati to fa in fa in zakara bin najasa idan ya tuna najasa in dabtida'ihi nan akwai ibtida'i in dabtida'ihi yayin da zai fara wurdi sai da zai fara wuridinsa ya sa akwai najasa a jikinsa amma a maimakon ya sake tufafi ko a jikin tufafinsa a maimakon ya sake tufafi ko a jikinsa ne a maimakon ya wanke kawai sai ya fara wuridin haka to badala wannan wuridin nasa ya baci fa inda karbin najasa in dabti da'ihi ya ta najasa yayin da zai fara wuridi badala sai kuma ya fara din yayi wuridin da najasa gashi yana tare to wannan wuridin nasa ya baci wa yu'iduhu abada zai sake wuridin har abada wa inda tasiya idan ku ya mance najasa sanda zai fara wuridi akwai najasa a tufafinsa ko a jikinsa ko a inda zai wuridi sai ya samu ya mance wata zakkara fihi yana cikin wuridin sai ya tuna cewa ashe tufafin nan nasu fa da najasa ko ashe jikinsa da najasa ko ashe inda yake zaune akwai najasa to kwadwa sai ya yanke wuridin ya gusar da najasar sannan ya fara wuridin ya fara wuridin sabo wa ba da idan ko bai tuna ba sai bayan da ya gama wuridi sarai ya fara wuridi a shi tufafinsa da najasa bai tuna ba har sai da ya gama wuridin sannan ya tuna a adafin wakati to wannan sai sake wuridin in akwai sauran wakaci wayan galaba idan najasa ta rinjaye shi ina misali kasuliya alaifi kamar najasa ta fado kan mai wuridi alhali yana cikin wuridin alaihi hi din wannan lamirin na shi ne yin wuridin ne fi hi hi kuma wannan lamirin na shi kansa wuridin ne fata a ini ta sa alwakatu to abin da yake akwai a sannan zai yanke wuridin ya gusar da najasa matukar akwai yalwar wakaci sayin ajasa idan ya gajiya daga kusar da najasa wadda karabin najasa ya zikirin nasa da najasa ya zikirin nasa da najasa saboda ya gajiya da kusa da najasa ya san dama akwai najasa a tufafin amma ba shi da wani tufafin kuma ba ruwan da zai wanke najasa shi yasa yi wuridin haka da najasa fa ba da faragi kadara sai zamo ya sami iko bisa kusa da najasa bayan ya gama to wannan ba lamalib ba ne alif ne kawai da alhamdu aka a adafin wakati sai ya sake wuridin nasa matukar akwai sauran wakaci illa in ba an bane illa in ruhisa ruhi da shadda da kasara ha karamin mai dubu illa in ruhisa fi halahu sai fa inda ya zama da jasar da ya wuridin da ita da jasa ce da aka yafe masa kamar kallafa shar'u bisa nawulin najasa kamar wanda shari'a ta dora masa yin amfani da najasa ina misali kalmori ati kamar mai shayar da nono shari'a ta dora mata cewa ta shayar da ɗanta yanzu wadda take shayar da ɗa wani lokacin rabuwa da najasa yana wuya gare ta fala'i adata to wannan ba sake burdin a kanta وكذا كل من كانت هرفة معيشته فيها هرفة تاكلين هرفة معيشته da tara da hakurin duk da ke sira haka nan duka wadda sana'ar da yake ta neman abinci ya zamo a cikin najasa ne shi sana'arsa a cikin najasa ne ina misali kal hajjani kamar mai kaho wanzani wal jazzari ko mahauci wa hamilin najasati ko mai daukan najasa wa kanisisi wa kanisiha da mai shara karrawi kama wanda yake amfani da dabba don ɗebo ruwa yan garuwa da suke amfani da dabba wajen ɗebo ruwa wanda da wuya a raba su da najasar dabbobin nan ko kaga wala hammari ko wanda shi sana'arsa jaki yake korawa don ɗaukar kaya wanda da wuya a ce an raba su da wani abu daga fitsarin jakin nan ko kashin jakin walgazi ko wanda ya fita yaƙi akan dabba to irin wa'annan idan sun yi wuridi da najasa ba su tuna ba sai daga ba to ba ko ba ba magana sai sun sake tunda daman su suna fama da najasar kusan rayuwarsu gaba daya a cikin mudawala da najasar waka zama ufiya anhu min aqalla min aqalla min dirhamin bagaliyya haka nan abin da aka yi rangwame daga gare shi min akalla daga abin da yake karanci min akalla min dirhami min akwai min anan daga dirhami bagaliyin dirhamin ko irin na alfadari wato kewayen da yake bayan kafa alfadari min dare na daga jini ausadidin ko farar mugunya wa asar malik ko gurbin kurji da ya fashi da kansa au basurin ko basir wanda yake da basir basir din da yake fitowa aw salasul bawli ko salasul bawli sai yaskuruhu sai ya ambaci wudin sa haka wala ya adata alai ba a cewa ya saki illa annahu la yaqra'u jawharata sai dai mai fama da irin wannan baya karanta jawhara ba wala li ism al azam haka nan baya karanta ism al azam ba sai qara'u badala shi yasa a wazifa sai ya karanta abin da yake misalin jawharati na jawhara shine salatul fatiha 20 waya tawakkul isma amma magana isul azam wanda yake fama da ɗaya daga cikin abin da aka faɗa a baya ba ya ambaci isul azam ba sai ya bar da ta ta dahara ta ta dahara har sai ya tsakaka dahara tan kamilatan tsarki cikakke da ziyaratin da zafa da ƙarin tsafta ala daharati wato bisa tsarki ma na al'ada to jawhara tana bukatar wanda zai ambace ta ma ya zamo da tsafta tare da shi ba wai kawai da na jasa ba والرائحة الطيبة دقار القمشي mai daɗi wanda zai ambaci jawhara na bukatar ya zamo ba wanda yake cikin dauɗa ko cikin wani hali wanda za a ji wani nau'i na wari na tashi daga gare shi ba wanda yake cikin ƙamshi mai daɗi wa minal ma'afuwati ومن المأكوات البهرجان mafitar bawali ko gaiɗe yana daga wuraren da aka yi ragon na mutum ya zama dubin rasta ya yi gaiɗe bai wanke ba to amma ya amfani da hoge ne to bayan da za a yi da irin kokarin soja amfani da hoge a ce an raba wajen da warin gaiɗe shi yasa ashe akwai najasa to amma irin wannan an masa rangwame matuƙar da ya amfani da hoyin wa mawuri'u hijamatin wa mawuri'u ma dufi ne kan maharajani wanda yake marfi ya shi an masa rafa amma da alifi tun da mai tasmiya ne lissan bara fakat wa mawuri'u hijamatin da gurin kaho kamar an yi kulawa kafin ya wanke an yi rangwame inda aka tsaga kaho jini ya fito cewa kafa goge shi kenan a yi sallah to haka ma a yi wuri ne waka za saubul mashkuku fihi waka za saubul mashkuku fihi haka ne tumamin da ake kwakwanto a cikin sa yuhmalu ala tsahari sai a ɗauka yana da tsarki wal makanul mashkuku fihi wal makanul mashkuku fihi kazalika wurin ma da ake kokwanton najasa ne ko ba najasa ba to a ɗauka masa tsantsarka ne fala ya ƙara'u fihi mal jawharata amma kuma irin wannan ko da aka ce tufafin nan da yake kwanto da tsarki ko ba tsarki ko wajen da yake kwanto da tsarki ko ba tsarki ya iya wuride a wajen ya iya wazifa amma ba dama ya karanta jawhara a irin nan wal isma sharifa ko ismul azam a irin nan ma'ana ita jawhara da yadda za a karanta sai inda yake an tabbatar da tsarkin ɗari bisa ɗari na haka nan isu isul azam inda za a yi sai an tabbatar da tsarkin ɗari bisa ɗari wai za da jawhara ta minan nazafati an yi tanazzafa minan makani kadaru ma ya sa'u sittata kadaru an ƙara ga jawhara kuma na daga tsafta a ce wajen da za a karanta ta akwai gwargwadon abin da zai ɗau mutum shida minan nasu shida daga mutane a wajen wanda yake tsafta da tsafta da tsarki mubalagatan min nazafa zai yi sa matuƙa a cikin tsafta mubalagatan tan bayan zakarar jawharata in yi ambaci bayan zakarar jawharata ila shuruɗi ɗi ha in yi ambaci jawharar su kamar ba da sharuɗan daban faƙila wasu daga malaman ɗariƙa suka ce tujzi'uhu shi kenan wazifa tasa ta yi ya isa masu bina'an ala annahu shartun adabi gini bisa cewa sharaɗi ne na kula da ladabi ba sharaɗi ne na inganci ba wakila la wani ƙaunin aka ce a'a bata isa masa ba wakila la bina'an ala annahu shartu sihatiha wannan ƙaunin na biyu gini bisa cewa haka ɗin shine sharaɗin ingancin ita jauhara na wa huwa al-ahwadu ai aiki da wannan kaulin shi yafi kewayewa fa ya qara badala shi yasa sai ya karanta abin da yake misalin jawhara shine 20 daga salatul fati in karuba idan akwai sani wai jburu bil istighfar kuma ya jauro da istighfar in kana sawan idan na mantuwa haka din ya abu ba in dala idan ko an samu tsawo auka na amnan koko da gangan ne ya yi ta a gurin da tsaftar ba ta kai yadda aka faɗa ba a da ha to zai sake jawharar ma'ana zai sake wazifarsa ba gaba ɗan walhamis sharaɗi na biyar daga sharuɗan waridi na ɗariƙar tijjaniya adamul kalami adamul kalami rashin yin magana fi halin zikin waridi kada ya magana sanda yake ambatan wuridinsa illa li uzurin illa akwai illa sai fa idan an hanzari akwai hanzari fa yushiyu sannan ya iya nuni wanda yake wuridi ko nuni ma ba daidai bane nasu kamar ana zantuka kawai na mutane a wajen ya ce zai shiga shi ya dinga nuna wannan ne ko a tudu wannan ba daidai bane na amma in akwai hanzari an tambaye shi ina kayan nan yana ci wuri to don ya nuna ga inda suke wannan ba laifi ba ne in nafa idan nunin zai wadata wa illa da kalimatin au kalimatai ne sai kuma cewa idan nunin ma bai wadatar ba wanda yake wuri ya bukata ɗaya magana ya iya faɗar kalma ɗaya ko kalma biyu ya iya faɗar kalma ɗaya ko kalma biyu wanda faɗar kalma ɗaya nan ko kalma biyu nan ba za ta ɓata ba ina wa ne ya nuna yana ciki bai amfanar ba to ya iya cewa yana ciki wannan bai bata wuri ne na inda akwai hanzari akwai dalili wa badala in zada idan magana ta haura kalma biyu to wurdi sai ya baci ana wurdi aka yi magana da ta haura kalma biyu sai wurdi ya baci inawa ne ai yana ciki bacci yake bai da lafiya ne kaga yana ciki kalma daya bacci yake kalma biyu bai da lafiya ne kalma uku wannan wuri gaba daya ya baci illa man nadahu aba aba wahu sai fa wanda iyaye suke masa magana yana wuri dan tijaniya yana cikin wuri sai mahaifansa mahaifinsa ko mahaifinsa suka kira to wannan wajibi ya amsa wa in alau ko da ko ba wanda suka haife shi ba ne a'a kakanni ne wanda ya haifi ubansa ne ko wadda ta haifi ubansa ko wanda ya haifi mahaifiyarsa ko wadda ta haifi mahaifiyarsa suka kiransa yana wuri ne ta zama wajibi ya amsa au nadaha zawjuha Mm.
ko mace ce yar ɗariƙa tana cikin walidi sai mijinta ya kiranta au sayyiduhuma ko namiji ko mace da yake bawa mai gida ya kira ana cikin walidi to wannan au shehuhuma ko shehi shehi na tarbiyya ana ana nufin shehi na tarbiyya ba na ta'alim ba Na'am.
shine yace li tarbiyati da tarbiyya fa innahu yajibu alaihi an yujawibahu Mm.
an yu jawibahu ya zama masa wajibi ya amsa masa liwujubil bururi saboda wajabcin yin biyayya yana cikin sharuɗan ɗariƙa tijjaniya yin biyayya ga wa'annan bayan ƙallar kalam idan wanda yake wuridi ya magana magana da take ba mai yawa ba ya bani Mm.
ya bani sai ya gini wa in kasura idan yi magana da yawa yana cikin wuridi ya stani fa amalau sai ya fara wuridin wani sabo kamar ah, wato da shi ya amsa musu inda uba ya waɗa magana ko uwa ta yi waɗa magana yana cikin wuridi sai uban ko uwar suka yi magana da ɗan magana ba doguwa can can ba to shi kenan in sun gama maganar ɗan sai ya ƙara sauridinsa wanda ya fara kafin ya magana da mahaifan nan bai ɓaci ba wa in ka sura idan ko ya yi waitar tarifa a malau sai ya fara wurin samu kamar lam ya barra bi walidai kamar lam ya barra bi walidai wanda bai biyayya ga mahaifansa ba aw zawjaha ko mace da bata biyayya ga mijinta ba aw sayyidihi
Mm.
aw zawjaha kenan can aw zawjaha aw sayyidihi ko bai biyayya ga bawa da bai biyayya da mai gidansa ba aw shaykhihi aw shaykhihi ko bai biyayya ga shaykhinsa ba fala ta asaru lahu sulukun fi dariqati kada to me wannan halayya haduwa ga tafarkin Allah da riƙar ta tijjaniya ba zai wuya ta ba zai sauka fala ta yassaru ya ta yassaru ya ce ya ta yassaru lahu suluku fi dariqati qad'an ba am ba alkafa ba ce ya ce ya ta yassaru lahu suluku illa in ta ba wa taballahu alaihi sai fan ya tuba ya zama Allah aka bi tubansa wa illa idan ko ba haka ba fala hazza lahu fil hususiyyati bai da rabo a cikin fa'idodin da ake samu a dariqan nan ai ayyi hususiyati duk wata fa'ida kuwa fiha ko a dariƙa tijaniya ahan au fi gairiha la fi gairiha ba muna magana akan wata ɗariƙa ba mu dai ɗariƙan mu sai an yi biyayya ga mahaifa sai an yi biyayya ga miji sai an yi biyayya ga shehu ne ake samun cimma abin da ake nema Na'am.
kamar ɗalabar hususiyata bila shari'atin wanda yake neman hususiya ba tare da ya tsaya ya bi shari'a ba ɗami'a fil muhali yana sa rai ne a cikin abin da ba zai yi ba fil muhali shari'i a cikin abin da ba zai yi ba ta fuskar shari'a wa qawluhum Mhm.
ta yi anu wani ya ce yo ai an ji sufaye suna cewa man suba kana sa'ada lam tarurruhu jinayat wanda arziki ya gabata gare shi Allah ya rubuta cikin masu arziki duk wani laifi ma da zai ba zai cuce shi ba to wannan a gane ka a ce za a yi wa wannan magana ta malamai ko shehunai mummunan fahimta Na'am.
a ɗauka tunda Allah ya rubuta ka mai arziki duk ma laifin da kai ba zai cuce ka ba a'a ba wai ana nufin haka gaba ɗaya ba inna ma yakunu bitawbati Na'am.
rashin cutarwar laifin yana kasancewa ne da an tuba ba da ha bayan an yi laifin la gayu ba wani abu daban ba ba wani abu daban ba wa kam sadiqin fil gaba wa kam aduwwin fil aba Mm.
akan samu wanda yake sadiki na Allah ne amma a yanzu yana cikin aikin zunubi da yawa kuma wanda yake ba na Allah ba mai gaba da Allah amma a yanzu ya yi shiga irin ta ma- bayan Allah na kirki yana ayyuka na kirki fal gaba gaba din da aka faɗa a wannan karin magana indahum a wajen masana Allah al-ma'asi saban Allah Mm.
sai ta yi wannan an zina cikin saban Allah amma kuma saban Allah nan Allah ya kaddara zai tuba daga gare shi ya koma na kirki Mm.
shi ya sa kaga wannan zunubin da yake ciki a yanzu ba zai cutar da shi ba tunda ko ya zai tuba wanda ko ya tuba ai an faɗa cewa Allah yana karɓar tubarsa Yeah.
fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanat ko Na'am.
falgaba indahum alma'asi abin da ake kira gaba a wajen su saban Allah wal'aba adda'at abako da aka faɗa a wannan misalin karin magana shine aikin ne fal awwalu shi na farkon shine wanda na Allah ne amma a yanzu yana cikin aikin zunubi ista kazara ma kana lai daga baya ya dawo ya ga kazantar abin da yake kansa na daga saba wa Allah wala diba yana dama faqubila sai ya samu karba sai Allah ya karbe shi li fakari ila Allah dan ya nuna bukatar sa zuwa ga Allah wasani shi ko na biyan shine wanda yake ayyuka ne wanda aka ce amma karshe ba na Allah bane ajabatu da'atu aikin min da yake ya kayatar da shi fakabbaratu fi nafsi ta sa yana ganin kansa shi wata tsiya ne yana ganin kansa wani babba wata gargairau yana ganin wani ba kome ba fahazila wannan ya kawo ya taɗi fallahu la yuhibbul mu'jab Allah baya son mu'jaba wanda kansa ke kayatar da shi mu'jaba walal fariha ko mai yawan munna da abin da shi yake kai alfahura mai yawan alfahari da abin da yake na kirki almakutala mai ji da kai almutakabbira mai girman kai wayannan Allah ba su wayan arasa fi wuri da hi istanafa idan dan dariƙa yana cikin wuri da sai alolarsa ta warware yi wani abu da zai saboda alolarsa a ce ta warware to shikenan sai je ya alola ya fara wurin kuma daga farko ba dorawa zai ba wai ta akkalu dulusu yayin walidi a zauna haka ɗin da ƙarfi wasu ƙibal an so haka so ƙarfa wasu ƙibalul ƙiblati haka nan fuskanta alƙibla illa li uzuri sai faga wani hanzari kuma a wajen wani wakatu in akwai wani hanzari to a iya yin walidi ba a zauna ba ko ba a fuskanci alƙibla ba kuma a wajen wani wakatu wanda lokaci ya bukatar da shi lil ƙiyami bai miƙe linnomi saboda in yi a zaunin tabi ba ke a wurin ija'in ko kuma lokaci ya bukatar da shi zuwa cikin gida imamara da dan bai da lafiya in yake zai wuri dinnan a zaune wahala ne ba karama ba ya zama sai dai dan kishin gida ne a mashi don rashin lafiya ko ta wahala fadi hati fadi hati wanda ta kai inda ta kai au ligayar kiblatin ko zama zai wuri din ba na kala al'ula ba kamar rarin kamar saboda rashin lafiya au safarin ko tafiya a wurin imhalin ko wajen ya zama yana da kunci kan zihami game ya zama akwai cikowar mutane a wajen to sala alaihi wannan ba wani laifi a kan don ya yi wuridin ba a zaunan ba ko ba a fitar da alƙibla ba wani rarurati a haka ita larura tana da nata hukunce hukunce falkhairu fi istiqbalil qibla amma dai a gane shi alheri na cikin fuskantar alƙibla wasu ma suka ce duk wanda Allah ya buɗe gare shi ba a yin buɗe gare shi sai san da yake fuskan da alƙibla wal musafiru wanda yake matafi in arafa arafa annahu musafiru idan ya san cewa zai tafiya walau lam yakun safara asarin ko da tafiya ba ta kai tafiya kasuru ba kada su yawon kamar rabin yini wurin wanda suka ce tafiyar kasar ita ce wadda ta kai a da can tafiyar yini guda faluka dimur da hulun laili in ya zama da safe ne zai tafiyar nan ko da rana to ya iya gabatar da wurin sa na safe da daddare wai lokacin idan da ya gabatar da wurin da daddare wa alima auzan na annahu ya shiga luhus safaru ya san bisa tabbas ko ya zama yana kyakkyawan zato cewa tafiyar nan za ta ɗauke masa hankali wala wazinuhu da abin da yake lizantar tafiya wala wazimuhu min rad dabbati kamar cewa daure dabbarsa wa mubasharati silati wa mubasharati silati ko gogayya da kayansa daman da da zai cin kasuwa zuwa shi in ya wajen kasuwan nan dole za a ringa zuwa siyan kayan nan ko abin da ya kai siyan a tare da lokuta a ce wakashi ya fita alazi huwa fihi wanda yake cikinsa min mutarin daidai lokaci ne wanda yake mutari aure ruri yin ko kaci laruri fa inna yaskuruhu to ya iya ambata wurin nasa musafir da halin yana matafiyar rakiban aw mashin daidai yana kan dabba ne ko yana mai takawa da hawa mashiyan ba shadda aka wannan ya bayan wa kana lahu an ya hala'a na alaihi ya hala'a na alaihi idan da dama ya cire takalmansa ويؤديه ما لهادمه ويؤديهما يبال سوء لهادمه قال مثل هدما شيكنا au ya ja'alahu ma fi rali ko ya sa a kayansa ya daure wani metabarrar ya zama ba zai cutu ba dan yana tafiya ba da takalma a kafarsa ba binaru shauki na kamar kaya wala hafa'i wala hafa'in ko kuma fiyarsa ce ya zama rashin takalmi a kafarsa ba zai sa kafarsa nan ta siɗe ba wasu wuraren kana tafiya ba takalmi a kafar ka kafar ka sai ta siɗe yana zai zama tafin kafar ka ma zafi yake ko kaka ko kaga irin nan akwai cutuwa in aka ce a tuɓe takalmin a tafiya ba takalmi a kafa kuma zo akwai irin wannan ba a cire takalmin ba sai a yi wurin dinga takalmin a kafa shi takalmi ana ganin abu ne wanda ba kasafai ake iya raba shi da najasa ba wa illa idan ya zama zai cutu wato to fa'ala fa'ala shikenan sai ya aikata ya cire takalma fa'ala ba fi'ilin ba ne fa'ala fa'ala ya aikata sai aikata haka wa illa idan ko zama zai cutu in ya cire takalman tarakahu ma fi rijlai sai ya kyale su a kafafunsa wala yanza'ahuma ta yake zai cire su waya hamiluhu ma ya ɗauka fiye da yi aura su yi masar a hannu ko a kaga misali domin ba a rabu da bukar ba an ce a cire su ne don gudun ko akwai najasa a jiki to kuma an cire an ɗora a ka ba ana ɗauke da najasa ba ko an cire an ɗauka a hannu to an rabu da najasa ba ana ɗauke da najasa bayan kana rakiban ne ya zama matafiyi mahayi ne na za'ahuma ya iya cire su wayar uhuma fi rahali in ya so ya ajiye su a kayansa ya hada da sauran kayansa ya daure wasu harara da kibla ta fi kalli kuma ko da inda yake tafiya ba alƙila yake kallo ba ya ci gaba da wuridinsa ya ringa hararo cewa yana duban alƙibla ne wata wajja haisu ta wajja har ta kuɗi ne nan ba ta ce ta guje ce kai ba alifi ba haisu ta wajja har kuma nan ta wajja jiha ha babba ne ba ha saɗe ba wata wajja haisu ta wajja hadda batu ya fuskanta da inda dabba ta fuskanta kan jawahar su na tukuru wala da batu amma ita jawara a gane ba a yin ta a kan dabba wala alamar karin sagira ko a kan abin hawa ɗan ƙarami fi baharin a kogi ba a yin jawara a kan jirgin ruwa wanda ba mai girma ba sai man kana lahun nuzul idan ya samu dama ya sauko daga kan dabar fa inna yanzu sai ya sauko ya karanta jawharatul kamali a ƙasa wa illa idan ko saukowar ba za ta yiwu ba tsara albadala sai ya sanya abin sai ya karanta abin da yake misalin jawhara shine 20 daga salatul fati fauka da bati akan dabbar bayan kana su harajilan idan ya zama yana ambatan jawhara alhali yana mai takawa da kafa tunda an ce ba a ambatanta akan dabba to sai zama yana ambatanta ne yana mai tafiya da kafafunsa sai za su sanar jawhara to ko yana ambatan wazifa yana mai tafiya da kafa to idan ya kai wajen jawhara da lasa sai zauna in amkana idan dai zaman zai imkani wa illa idan zaman tun farkon jawhara ba zai imkani ba kuma ta yasilu sadi'a ta sanadi ya kai sabi'ata ta bakwai ya jilis sai ya zauna in abu kana idan da zai imkanin ya zauna wa illa idan koda daga ta bakwai zuwa ƙarshe zaman ya gagara fa tamma ha rajila sai karasa jawaharar alhali yana mai tafiyarsa da kafafunsa bina zafatin wada harat na tukadde ya tabbata inda yake takawa da tsafta da tsarki amma ya zama ba tsafta ko da akwai tsarki to baya jawar to kama da ba kamar zama shara ce amma ba fitsari ba na dafa a cikin shara sharan nan ɗahira ce amma dai ba tsafta shara ai shara ce to wannan baya jawar to kama da ba sai da yake akwai tsafta akwai kuma tsarki wa illa idan wannan abu bin ba samu ba ba samu tsaftar ba ba samu tsarkin ba ko ɗaya daga cikinsu baddala sai kenan sai ya karanta baddala sai ya karanta salatul fati a maimakon jauhar sai a tashi istiraɗul istima'i istiraɗul istima'i lila zai fata a gyara ko ta yi yanzu sarƙanta haɗuwa don wa zai fata a tashi nan ko.
wasu rawar lamsu ya zamto mutum matafi da takalmu a kafas ya zamto akwai waje da yake da ruwa zai iya shiga ya wanke kawai takalmu a kafas yana tafiya yana karanta lazimi idan ya zama yana don gusar da najasa Eh.
idan ai shi damin ma babban inda aka fi maganar cewa takalmin kada a yi wuridi da shi ba irin kamar a jauhara wajita Eh, saboda jauhara da take ciki to shi ne shi ya sami yana kokonto a kai kaga shi ya zama ba zai iya cire shi ya taka ba yadda aka faɗa a baya ai sai ya burge shi da ƙasa ya ci gaba da tafiya da shi yana wuridinsa ko yana a wazifarsa to kamar a guraren da aka faɗi zaman lazimi Mm.
don so mutum yana cikin wasu halaye da ba zai iya kallon a tsibula ba Mm.
to shi ya matsayin kamar wanda ana zaman karatu irin wannan ya zamto shi inda ya kalla bai fuskanta al'ibula ba in ya lazumin a haka shi zai iya Eh, zama ana karatun kuma yana lazumin ko da ba a karatun ya zamto shi ba al'ibula ya kalla ba Mm.
a halin zai iya fita daga da'irar karatun ya samu gurin da zai kalla al'ibula ai abin da yake akwai irin wannan mai kokari ya gabo ya yi wuridin da a nan ba kafin ta yi wuridin nasu a sannan a irin nan sai dai in ta kama ba shi da wani lokacin da zai iya warewa wuridin amma matuƙa yana da lokacin da zai ware wuridin ai ba daidai ba ne ya ce zai yi a nan
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Fatiha ɗaya, Salatu Fatiha uku.